أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحم يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن
وأما من آمن amma wanda ya imani wa amina salihan ya aikata aiki na gari falahu da za a hukumi sakamakon kyakkyawa ne ya tabbata da shi ne aljanna wani zafa su wani zafa su zafa na zai bayan ta bayani wa fi kiratu a wata kuma kira ma wato bi nasu jaza'an kenan wata ne ne masa tamimi kalan farra'u malam farra'u ya ce wa yanzu yi masa rasma ala tafsir bisa tafsir ne ainihin jihatin nisbati eh
وسنقول له من أمرنا يسرا haka na ƙone da hoton za mu gaya masa yusran wasu za mu gaya masa sauƙi na amurna da cikin lamuran ai na murhu za mu za mu umarce shi bi ma ya sun lahu da abin da ya sauƙi ga da yake ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من ya دونها hasida sun mace ba a sababan sannan sai ya tafi wato ya bi sababan wato sababi ma'ana sababi ai wato ya tafi wato ya bi wato hanyar da za ta kai shi wato gurin da yake bukata lahawar mashariki ka tarnin wato mahudar rana hatta idza balaga matla ashan har da yayin da ya je wato gurin hudowar rana ai mawdu'a tulu'iha bi jiran hudowarta wajadaha sai ya same ta tadlu tana hudowa ala qawmin bisa mutane humu zunji sune zunji lam naj'al lahum min duniha sitran ba musan ya musu wasu sitira ba min duniya ko ba bayan ta aya shamsun ba su kuma bayan rana ba su da wani abu ne su ce su daga rana min libasin daga sifa wala sakamin wala wato wato wani ribi eh la'anna ardahum domin su a kasar su la ta hamilu bina'an ba ta ɗauka gini walahum surubun kawai suna da ramuka ne ya yi buna da suke wato kowa biya a cikin ta inda tsulun canji yayin hudowar rana wa yazharuna kuma suke bayyana in dartifa ya wato yayin wato ɗaugawar rana
كذلك ai al'amur kama kulla lamarin kamar yadda muka faɗa haka yake وقد حقنا بما لديه kofara wato wadat hakika wato a haɗa mun kewaye da kumran ilimi bima da dai da abin da yake wato wajen zurkar ne min al'alati na daga aloli wal jindi da runduna wa gairi ma da wani zuru ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون kaula قولا sannan sai wato zubi sababan wato wato sababan wato hanyar da za ta kai shi wato biyan bukatarsa hatta idza balaga har yayin da ya kai baina saddaini tsakanin wato saddaini a matsatsa guda biyu bi fati shi ne wadan mai hula wadan mai hula wa bani huma da balani wato yayin da ya kai wajen su to bayan su kuma akwai duwatsu guda biyu domin kace biladu turki a wato a burin yankewar kasashen turkawa shine saddul askandar wato wato wato sai wato shi askandar ai ba bainaha wato ba bainaha wato shine abin da yake tsakanin ta kamar sai ya ci kamar wato wato wato kamar sai ya ci kamar yadda wato bayanin zai zo nan gaba to har yayin da ya kai wannan matsan nan guda biyu waje da min duni ma kamar sai ya samu mutane min duni ma ai amma ma a gaban su ya samu wato mutanen la yafqahuna la yakaduna ba sa kusata yafqahuna su fahimci kaulan zance ai la ya famu ruhu ba sa wato fahimtar su illa ba da mutum sai wato da wato nauyi wato ba sa saurin fahimta wato ba sa saurin fahimtar su sai an gaya musu kafin su fahimci abin da an gaya musu sai sun ɗau lokaci
قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
قالوا يا ذا القرنين suka ce ya kai ذا القرنين inna ya juja wa majuja cewa ya juja wa majuja wato bilhamd bilhamd wa sarki ma ismani sunaye guda biyu ne adam ya na azumi guda biyu li kabila ta na kabila guda biyu eh falan nan sarifa ba su sarrafu ba to ya juja wa majuja na mufsidu na masu barna ne fil arda a cikin kasa bilhab da kwasa kayan mutane wal bagai da zalunci inda kurujin yayin fitowar su irin zuwa gare mu fa hal naj'al laka harajan harjan kin ma san ya maka bi ilal lada sai min almal daga dukiya mu sa maka harajin haraji Allah an ta ja'ala bainana wa bainahum saddan ka sanya wato wata madatsa tsakanin da tsakanin su an ka sanya mana hadisan mai datsaya fa la yasuluna ba sa dile na zuwa gare mu ba
قال ما مكني فيه ربي خير kala sai wato yake cewa ma makanni sai yake musu ma makanni abinda wato ya bani dama ya tabbatar da ni abinda wato ubangiji ya tabbatar da ni a cikin sa ya bani iko min alban daga dukiya wa gairi da wani sa khairun shi ya fa alkhairi min harajiko daga wato harajin da za ku samu allazi ya tajalunahu za ku sa shi gare ni fala hajata bi ilayhi babu kasuwa gare ni zuwa gare shi wa aj'alu lakum sadda zan sanya muku wato wannan wato madatsa zan dace muku su tabarru'a wato sadaka فأعينوني بقوتي نجعل بينكم وبينهم ردما ma ku taimake ni bi kuwatin da ƙarfi lima adlubu ga abin da nake neman su ninku daga gare ku aj'al bainakum wa bainahum radama zan sa muku mai datsewa tsakanin ku da tsakanin su ai hasina madatsawa da duke wato mai aminci آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال Oho, ku ba ni zubarar hadidi guntar cikin wato ƙarfe aiki da hu guntar cikin sa alaƙar da hijabi wanda yake wato gwargwadon wato mai wato girma bai wuce na dutse ba allaci yubna biha wacce ake gini da ita to fa bala biha sai ya gini da ita wacce Allah bai na hubar hatsaba ya sanya wato kirare mai na hubar tsakanin su wal fahimu da gawayi hatta idza sawa har sai yayin da ya daidaita bainar sadafaini tsakanin wato sadafaini tsakanin wato wato wannan wato wato wato tsakanin wannan biranen gini wannan duwatsun guda biyu wato har yayin da ya daidaita bai tsakanin wato duwatsun gini wato da ya da dambil harafaini wato sudufaini wa kuma ba sadafaini wa dambil awwali wa kuma sukuni tsani sadafaini a har yayin da ya sa jami'ai da jabalaini wato sassan wato wannan wato wato duwatsun guda biyu wato billahi wato da gini wa wada'a ووضع أن منافها يسنى واتو منافها واتو ما فيه واتو ساوى دلانس بسا واتو لا واتو لا واتو إلي يأكي بسم واتو كيرا والنار دوكا حوله حول ذلك كيفا والنار هيا عند إسا قال سيأتي أنفقوا أي كبوسا فنفقوا سيسك بوسا حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه kifara hanya yin da ya sanya shi sanya wannan karfan ya zama naran wuta aikan nara kuma wuta domin idan ka sa karfe ka kunna masa wuta duk in yana zafi yana zafi idan zafin ya gama shi sai ka kamar shi ma ya zama garwashin wuta saboda wato cutar ta ci shi sosai to da ya ta wato da karfan ya ruwa haka kana sai ce asu ku zo min da wato wannan wato abin da na sa kuka da haka an ufurik alaihi zan zuba wato kitran darma alaihi a kansa huwa muhazu shine darma almuzabu abu wato narkawa sannan za a fi hililani wa hudu min al-awwali wato hudu min al-awwali wato la iman al-thani fa afrada al-muhasa sai zuba wato wannan ruwan darman almuzabu abu narkawa alal hadid bisa karfa al-muhamma abu wato zafafawa wanda aka kora shi fa da sala bayna zuburihi sai ya shiga cikin wato zuburihi gunta cikin sa fasara sai suka zama shay'an wahidan guda daya فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له ba نقبا fa ba su tsawo ba su sami iko ai ya jiji da ma jiji ba an yi zaharu su ɗaukaka ai ya alu su ɗauki kewa su su ɗaukaka zaharu a bayansa ba lardifahi saboda wato tsayinsa wasu mamala ta cihi da kuma wato tsantsinsa da kuma wato ƙarfin gininsa wa masa tsawo da hulakba ba su samu kuma ikon iya hudawa ai harkar hudawa da hugare shi ba lissa labatihi wato saboda wato tsaurinsa wa samtihi wato da wato da haɗuwar gininsa قال هذا رحمة من ربي ana je ki haza wannan rahmatu rahma ce min rabi daga wato ubangiji na فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا wato idan wato alƙawarin ubangiji na ya zo idan wato alƙawarin ubangiji na ya zo bi furujihim da fitar su alƙalib makusanci min alba'asa da tashin alkiyama dan za su fito an ce ya ubangiji ya ce za su fito amma wani kudin da za su fito kusa da tashin alkiyama ne to idan wannan lokacin ya zo da Allahu dakkan sai ubangiji ya sanya wannan gini ya zama dakkan ai kukan abin dandakewa mabsudan abin shimfidewa wa kana wa rabbi wato alƙawarin ubangiji na ya tabbata wato bisa rujin da fitowar su wa gairihi da wani ta haƙƙan gaskiya ne ai kayan mai kasancewa ne ƙara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض sai muka bar ba a zuhun shashin su ya muji yana wato cuɗanya fi babin cikin shashi ai yau ba hurumin ranar fitar su wato yau ba hurumin wato ranar fitar su sai zama da shashin su yana cuɗanya wato bi babin da shashi ai ya tsali da yana cuɗanya bihi da shi duka saratihim saboda yawan su ونفخ في السور فجمعناهم a جمعا wani kuma an yi busa da sura a cikin ƙaho a alƙarni ƙaho da ba su saboda tashin alƙiyama to da aka yi wannan musu fada ba na sai muka tara su ayar halaika muka tara halitta baki ɗayan su fi makanin wahidin abu gida ɗaya yawan alƙiyama ta ranar alƙiyama وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا sanda kun bujirar wasu da jahannama ya karramna mun kusantan- mun kusanto da jahannama sai wutar jahannama yau mai idan a wannan yini lirkabiri na kafirai ardan kusantarwa wato mun kusanto da ita kusantarwa الذين كانت أعينهم في لقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا to su kafiran nan su ne wanda kanat a yin hindi gidayen idanuwan su sun zama wato fi gidayen cikin wato ribi a rufe suke an zikiri ga bayan wato ambatona ma'ana ga bayan alkur'ani shi ne zikiri fahim su umyun makafi ne la ya ta nuna ba sa shiruwa biye da shi wahan wakanu sun kuma kasance la ya ta tsiru da sa'an ba sa samun ikon ji ai la ya tsiru da ba su da ikon an yasma'u su ji minan nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da ikon su jima ya tulu abin da yake karanta shi alaihim gare su gugulan dan kiyayya da gare shi fala yu'minu da bihi ba su imani da shi ba
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء shin wa'anda suka yi kafirci sun zo shi an yadda hizu ibadi za su yi zuwa to bayina shi ne mala'ikatu mala'iku kenan wa isa da isa wa uzaira da uzairu za su riƙe su min duni za su riƙe su auliya a yi arbaban alloli min duni ko ma baya na shin sun zaci haka wato za su iya riƙon su kuma su zama allo- alloli eh a zanen shin sun zaci annal ittihadal mazkura cewa wannan riƙon abun ambato la yuzibuni ba zai sa wato azaba ta ba wala uaqibu ko ba zan musu hukuma alaihi akan sa ba kalla abun ai ba haka yake ba wannan zai sa ne musu azaba kuma zan musu azaba in sun yi haka إنا أعددنا جهنم للكافرين nuzura ko dai mun tare da wutar jahannama nuzura wato masauki lil kafirin da kafirai ha ulai wa'annan wa gairu wa gairihim da wasan su wato mun tare da ta wajen sauka ai hiya mu'addatu ita a bata rana sai lahum gare su kalman zili kamar masauki al mu'adda abin wato tattali da dai ga bako قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا amala kun ka faɗa musu da ce ba za ba ku labari ba da mafi taɗewa a amalan aiki tamizan tamizi ne ɗa bakal mamayiza wahu rabba ya lahum bi qawli ya yi bayanin su da faɗin sa الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون yusinuna suna suna wanda aikin su ya ɓaci a rayuwar duniya ai ba tsala amalin aikin su ya ɓaci wahu su kuma ya hasibuna suna zaton annahu cewa sun sun kyautata aikin sun sun kyautata aiki ai amalan aiki kuma sun zaci an sun kyautata aiki ya zo da kuma za a saka musu alaihi a kansa أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فأحبطت أعمالهم
ba su wa'ancanan ka su ne wa'anda wasu suka kafirce su ne wanda suka kafirce da ayatu rabbihim da ayoyin ubangijinsu ai bi da la'ayar tauhidi da dalilan kadai ta shi min alqur'ani daga alqur'ani wa gairi da wani sa kuma wani kahi su kuma kuma kafirce da haduwa da ubangiji ai wanda ba su da tashin alkiyama wani hisabu da hisabi wasu tawabi da sakamako wani kamu da hukuma duk suka kafirce wa wannan fa habi dan amanu ayyukan su sai ta ɓaci ai badalin ta ɓaci فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ba za mu ƙi mu lahun wazna ba za mu wato ba za mu tsaye musu da wani kadari ba yau mal kiyamata rana alkiyama ai la na tsallu lahum qadara ba za mu sanya musu wato wani wato wani kadari ko wata daraja ba
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي wanda هزوا zalika al'amru wancanan kalamari allazi zakartu wanda na faɗa min hubu da amalin da wato bacin ayyukan to gari da wani sa to jaza'uhum shine sakamakon su sakamakon su kuma shine jahannamu jahannamu bima kafaru saboda kafircewar da suka yi wattahazu kuma sun riga ya ce ayoyi na wa rusuli da manzanni na sun rike su zuwa ai mahazu an bihi ma abin izgili da su
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس nuzula sallai wanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari to aljannar firdaus ta kasance lahum gare su fi ilmin lahi a cikin ilmin Allah ta'ala wato sun yi aiki na gari kuma sun yi imani to saboda haka aljannar firdausi ita ce ta tabbata gare su Allah ya tare da musu aljannar firdausi wa huwa wasu jannati aljannar firdausi ita ce wato wasu jannati take aljanna kuma wa alaha aljannar firdausi ita ta fi daukaka kuma wal idamatu idafan nan idan zuwa gare shi zai bayan ta bayani ce wato wato ubangiji ya tare da musu wato aljanna tare da musu aljanna wato abinda ya sa aka tare da musu aljanna saboda sun yi imani eh bayan imani kuma sun aikata aiki na gari to a cewa to in mutum yana da imani da aiki ba to a ce akwai sauran magana kamar yadda mai risala yake faɗa yake cewa in kana da in kai imani to sai ka zama da ka yi aiki kuma ka yi aiki yadda yake to in kuma ka yi aiki to sai kuma ka dace da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da kai haka annabi yake ayi ko ba haka yake ba to wannan in kai wannan to za ka samu aljanna firdausi Allah zai ba su aljanna su da nuzula ai wato manzilan masauki duk waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari to kuma suka dace aikin da suka aikata nagarin nan ya dace da abin da manzo Allah ya dora mu akai to za su samu aljanna ita ce masaukin su ranar alkiyama Allahumma ja'alna min
خالدين فيها لا يبغون عنها wala suna masu dawama biya a cikin ta la yabguna wala ba sa wato neman juyawa alha gabaranta ai ta hawula juyawa ila gairi ha zuwa ga wani ta قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا badada kun ka ce musu lau kana albaharu da wato kogi zai zamo ai ruwan kogi zai zamo midadan tawada ko ma yusabu bihi midadu shine abin da ake rubutu da shi ma'ana dai tawada za ta zamo tawada da kalimatu rabbi dan a rubuta kalmomin ubangiji na addalati ne shiryawa ala ala wato hukumihi bisa wato hukunce hukuncensa wato wa ajaihi da abubuwan mamakinsa da an tukutaba shi ne a rubuta ta bihi da shi to da duk kogin duniya baki ɗaya zai zama tawada a ce ana rubuta wannan abu da to lana fi dal baharu da kogin ya ƙare fi kitabar ta cikin rubuta ta kabla an tamfara kalimatu rabbi kafin ita wato kalmomin ubangiji na ta ƙare eh to shi ruwan kogin sai ya ƙare walau ji ina da mislihi madana ko da za mu ƙara samo wato wata tawadan gwargwadon wato wata tawadan mai yawan wannan kogin mu dana ƙaro irinsa to shi ma sai ya tsare wato ba tsare wato rubuta kalmomin wato ubangiji ba eh ziyaratan bihi ya tsare bihi a cikin za a samu wani wani kogin kamar sa dan tsare akan wancan kogin eh to nan da shi da shi ma da ya tsare wallan tafarruq ita kuma wato da bata wato da ita kalmomin duk ba su tsare ba قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد kuma ka ce musu kaɗai dai ni basharin mutum ne adami dan adam adami ni dan adam ne yuha wato misalukun misalin ku yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum cewa ubangijin ku ilahu abun bauta ne wahidun makadaici eh wato ai wato makadaici ne wal ma'ana ma'ana dai yuha ila ilayya wahdaniyatul ilahi wato yuha ilayya wahdaniyatul ilahi an yi mun wahayin wato kashitakar ubangiji kamar kana فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا duk صالحا
wanda ya kasance yana ƙaunar haɗuwa da ubangijinsa bil ba shi tashin alƙiyama wanda zai yi sakamako to fa ya amal ya aiki amalan aiki salihan nagari ولا يشرك بعبادة ربه ahada أحدا kar ya tara daya fi ibadatu rabbiya wajen bautar ubangijinsa ai fiha a cikin sa bi an yura'i shine wato yariya eh shine yariya ma'ana yana bauta ubangijin kuma ya rika nunawa cewa yana yi wato ba dan Allah yake ba dan a ga yana yi yake yi ya zo cikin ruwayar da sa'i
من قرأ عشر الأواخر wanda ya karanta wato ayoyi goma na ƙarshe من سورة الكافي daga suratul kaji ومن فتنة الدجال to za a kiyaye shi daga fitinar duniyar وعن أبي سعيد الخدري an karɓo daga hadisi ya jirin hudu na radiyallahu anhu Allah ya da shi kala ya ce
قال عليه الصلاة والسلام manzo Allah alaihi salatu wasalam ya ce من قرأ سورة الكافي wanda duk ya karanta suratul kaji باب جلال kamar yadda aka saukar da ita كانت له نورا يوم za القيامة ta zama masa haske ranar kiyama مكانه إلى مكة min makamihi daga inda yake har zuwa maka ومن قرأ عشر آيات من آخرها wanda duk ya karanta ayoyi goma daga suratul kahfi a ƙarshen suratul kahfi ثم خرج الدجال sannan dujiyar ya fito مسلط عليه ba za a ba dujiyar iko a kansa ba وعن عمر رضي الله an عنه karɓo daga abdullahi dan umar allah ya jaddada su ala ya ce
قال عليه الصلاة والسلام manzo allah alaihi salatu wasalam ya ce من قرأ سورة الكافر wanda ya karanta suratul kahfi في يوم الجمعة a ranar juma'a شفع له نور haske zai walƙa gare shi من تحت قدمه daga wato ƙarƙashin ƙafarsa إلى أنام إلى أنام السماء har zuwa wato haƙoƙin sama يضيء له يوم القيامة zai haska masa ranar kiyama وغفر له ما بين الجمعتين za a gafarta masa abin da yake tsakanin juma'a biyu وراء عبد الله بن فردة رضي الله عنه abdullahi bin farkata ya rawaito Allah ya dade shi ala yace قال صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ألا أدلكم على- ala adullukum bazan shirye da ku ba على سورة muka sura إنها تكون ألف ملك wato mala'ika dubu saba'in ne wato suka rakota حين نزلت yayin da ta sauka من أعظمها wato cikin wato wato cikin cikin girmanta ما بين السماء والأرض shine abinda wato yake tsakanin ƙasa da sama قالوا بلى sai suka ce bala ya manzo Allah قال سورة الكافر sai yake ita ce suratul gadi mutum mala'ika dubu saba'in ne ya rakota da za su sauka من قرأها يوم الجمعة wanda duk ya karanta suratul kafir ranar juma'a غفر له إلى يوم الجمعة to الأخرى Allah zai a gafarta masa zuwa wata juma'a وزيادة ثلاثة da ƙarin kuma kwana uku kwana goma kenan وفي فتنة za الدجال a kiyaye shi daga fitinar dujar في فتح الخليل ya zo a cikin a fatul qadir من قرأ في إرادة النوم wanda ya karanta suratul wal wanda ya karanta ne إن الذين آمنوا وعملوا wanda ya karanta innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatu firdausin nuzula zuwa ƙarshe ya karanta ta yayin da zai bacci ثم قال sannan ya ce اللهم أجلني في أحد الأوقات إلى Allahumma azmi izini Allah ka farkar da ni cikin mafi soyuwar lokaci a wajenka أجلني في أحد الأعمال إليك wasta wasta amini ka aikatar da ni cikin mafi soyuwar aikin da yake wajenka إنه سبحانه يمكنه sannu ubangiji sarki ya tabbata gare shi zai farkar da shi من قوان الليل to zai rubuta shi a cikin masu tsayuwar dare وعن ابن عباس an karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya dada su إذا أردت أن تقوم أية ساعة wato idan kana so ka tashi daga bacci a kowace sa'a kake so من الليل a cikin dare فقرأ إذا أخذت ka مرجعك karanta wannan abin da zan faɗa idan ka ɗau wato ka riƙi makwancinka ka zo za ka kwanta قل لو كان المال ka karanta kullum ganin baharu ne dajen haɗi zuwa ƙarshen aya الله يوصلك Allah Allah wato Allah zai tashe ka daga manji sanda wato ka zo a cikin daren to kenan.
بسم الله الرحمن to الرحيم mun ga mun je suratul kaji suratul kaji kamar yadda muke bayani ta kunshi abubuwa da yawa a farkonta mun ji kissa ta ashabul kaji mun ji abubuwan da ya faru tsakanin su da sarakuna mun ji wato ubangiji tabaraka wa ta'ala wato hujja da ya kafa da wannan kissa ta cewa akwai tashin alkiyama ga waɗanda fa ba su yadda ba domin shi mumini ko ba a kawo wata hujja ba shi ya yarda ya yarda a kwata da aljamu to waɗanda ba su yarda ba idan suka kista a samu kafin sun tabbatar da cewa Allah zai tashi aljama domin da mutane sun shekara ɗari uku suna bacci an tashe su ko kuma shekara ɗari uku da tara eh Allah ya dawo su sannan bayan da kuma mun ji kista halluru da annabi Musa mun ji abubuwa na ilimi da Allah yake banci kowa da shi yake banci halluru yake banci Musa wannan yana mana nuni da cewa mutum bai kamata ya shiga abin da bai sani ba idan akwai ilimi ilimin Allah yana da faɗi kuma kowa da irin ilimin da Allah ya hore masa to saboda haka in ilimi ba wannan bangaren ka bane ko kuma baka san wannan ilimi ba to kar ka kutsa a ciki fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun masalan mutum ne ya iya balangu ha ka kawo masa operation ka ce yi ba za ka kawo masa fiɗa ya ce yi ba sai ka bar shi ya ta balangunsa zai iya gaya maka minti nawa balangu zai yi kan da su shi mai fiɗa ya je ya fiɗarsa shi yasa malaman da eh in ka zo za ka karatu a gun mutum abinda bai sani zai ce a jika gun malam wani shi ya san wannan abu saboda wato takawa saboda wato gudun wato fadawa cikin abin da ba daidai ba ne eh ba wai mutum ya san komai ba Allah ne ya san komai kowa da irin abin da Allah ya hore musu duk mutumin da ka gani su akwai baiwar da Allah ya yi wannan mutum ba wani mutum da za a ce ya tattara komai ya sani domin Allah ya ce huwa kullu zi ilmin alim to kaga maganar halluru da Annabi Musa za ta bamu wannan ma'ana Annabi Musa manzo ne yana daga cikin ulul azmi min rusul amma da yake ba wanda ya fi shi ilimi Allah ya nuna masa akwai wanda ya fi shi ilimi shi ya san ilimin zahiri wanda ya san ilimin baɗi shi kuma hannun da aka zo yake wazo yake kai Allah ya sanar da kai abin da ni ban sani ba ni kuma Allah ya sanar da ni abin da baka sani ba to kaga wannan yana nuna cewa kowa ya tsaya abin da ya sani kan mutum ya shiga ko ya ce ya karyata abin da bai sani ba ko ya shiga ya ce zai magana a cikin abin da bai sani ba ko ya bada fatawa akan abin da bai sani ba ya je ya fatar da mutane bayan wannan ko muka ji kisar shi zulkarnain al-askandar gashi duk dai mun ji abin da wato ubangiji ya faɗa a kan a kansu to duk da haka ana cikin tafiya sai ka zo ubangiji ya sako mana ayoyin da za su nemi bayi dai su tsaya akan tauhidi a kwaɗaitar da bayi cewa fa ban da ya bi Allah zai samu aljanna wanda kuma ya saba Allah fa zai shiga wuta duk saboda zai a samu tauhidi da al'umma su ta kunshi abubuwa da yawa wannan da shine a takaice abin da zamu bayani akan ta sai za mu shiga wannan sura ita kuma suratu maryam ko alaiha salam
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد الله اعلم يراده بذلك الله شيء masa ni da abin nufin su zalika da wayannan harafai wannan mun bisan da muka zo irin wannan muna cewa mun yi bayani akan su tun akan suratul baqara ذكر رحمة ربك عبده زكريا wannan wannan ambato ne na rahama ubangijinka eh an rahama wato ga ambato ne na rahama wato ubangijinka da yawa abdahu wato shine mafuli na rahama yawa ba sa zakariya zakara zakariya bayanin lahu bayani ne nasa إذ نادي ربه نداء خفيا ya izu yayin da wato aira yayin da ya roƙi ubangijinsa nida'an wato ya masa kira hafiyan ai musamman kira wanda yake mai tattara ala du'a'in bisa addu'a wato hafiyan a koye yayi sirra a cikin sirri jawfar laila tsakiyar dare da annahu saboda tsakiyar daren wato asra'u lil ijabati ya fi gaggawa amsa addu'a
قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا ta'ala yake cewa rabbi ya wani inni wa halal azmi wato ni dai kashi ya rauni wato jami'u dukkan sa ya rauni ni da gare ni wasu ta'allar ra'asu shebar wato kai kuma ya to ya watsu da farfara ɗan ni da gare ni ai tamizin muhawwalu an alfa'il ai in tasharar shebu wato farfara ta watsu fi sha'ani a cikin zafin kaina kamar yanta shi'uwa kamar yanta shi'uwa shi'a'un nayi kamar yadda wato hasken ta yake watsuwa fil haɗaba a cikin wato kiraye wa'anni ni kuma uridu an ad'uwaka ni kuma ina nufin ina ina son wato in roƙe ka walam akun ban kasance ba su iya ai khaiban tabatse bi du'aika wato da kiran ka ai du'ai da yin addu'a ta iya ka gare ka ba zan zama wato ban zama tabatse ba shi ma ba za a cikin abin da ya shuɗe fala yuhayyibu fala tuhayyibu kakka tabar da ni kakka tabar da ni shi ma ya ci cikin kuma nan gaba abin da zai da baka tabar da ni ba to ina roƙo kakka tabar da addu'a ta akan kuma nan gaba abin da zai zo na zamanin gaba وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا wa inni dai subtil mawaliya na ji tsoron allazi ne luni wa'anda suke bi na fil nasaba a cikin wato nasaba kaman al'amma kamar 'ya'yan amina min wara'i na ji tsoron wato su na ji tsoron wato su biyo bayana ba da mauti bayan mutuwa ta alal dini wato bisa addini an yi dai uhu shine tozarta addini kamar ta hatuhu kamar yadda na gan shi shi bani isra'ila shi bani isra'ila min tabdilin dini mun daga musanya addini to na ji wannan tsoron kuma ga shi wata da sai mun aji a kira ga mata ta kuma ta zama makarara la ta lil ba ta haihuwa ba to fa habli min ladunka waliyan ka ban wato ibnan min ladunka daga gare ka an yi indika daga wajensa يرثني ويرث من آل يعقوب ya rufe ni ka ban ɗa daga wajen ka wanda zai gaje ni eh wanda zai gaje ni wato wannan shi ne jawabul amri kun kai masa wato ta zuma kenan wa ya rufe bilal yaquba kuma ya gado daga Allah yaquba jaddi kaya wato kakana ya gaji al'ilma ilimi wannan buwata da annabta wato ya gaje ni kuma kuma ya gaji wato alayen yaquba ya gaji annabi yaquba da kuma wanda suka biyo bayan sa wato nagari واجعله رب رضيا ya ubangiji ka sanya shi radiyan ai mardiyan abin yadda in daka a wajen ka kara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ijabatan dan amsa da talabi wato talabi ibn wato talabi wato talabi ibn al-hasil bihi saboda neman wato da wato wanda zai samu bihi da shi wanda zai samu wato rahmatahu zai samu rahmatu bihi da shi يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل samiya ya ubangiji ya ce ya kai zakariya mu bai mana maka albishir gugula ne da yaro da rufi da zai gado kama sa alta kamar yadda ka roƙa za mu baka yaron da zai gaje ka ismuhu ya haya sunansa ya haya lam naj'alhu min qawli samiyan wato ba mu sanya wato samiyan ai musamman ba mu sanya wani abun ambato biya ya da haya ba wato mun kamar tun gaban a samu wannan yaro ba wani ne wannan sunan kuma haka za mu baka shi yana daga cikin abin da yake alfahari da shi cewa Allah ya ba da shi kuma Allah ya shi ne ya sa masa wannan suna قال رب أن يكون لي غلام وخالد امرأتي آكلا وقد بلغت من الكبر أسيا ya kada da yake rabbi ya ubangiji kai bai kuni ni gurano ya ya wato yaro zai kasance gare ni ga matata ta zama akiran bakarara ce kan da na mutu mai kibar ikiya na kai wato tsananin tsufa saboda girma ai ikinan nan ai yubsu wato bushiya ai nihayatul sinni ai na kai wato karshen shekaru mai aka wa shi ne sarauta yana da shekara ɗari da ishirin aka ce su zai haihu wa balaga kuma aka yi samaniyan wasu cikin sarauta masu tafi wasu shekarar ta cikin da takwas wato shekara shi shekara ɗari da ishirin masu ta ita kuma shekarar ta cikin da takwas to shi ke to ya za a yi ga tsoho ga tsohuwa an ce ko za su haihu Allah ke ai ikon su kenan ha to aka haifa annabi isa ma ba uban ai ba uban ma aka haife shi قال كذلك قال ربك هو علي هين kala sai ba zai ce al'amur lamarin kazalika haka yake min hal ibulamin da ka haifar yaro ne kuma da gare ku kala rabbuka wato sai ubangijin ka yace wato wannan halinin sa sauka ne alai gare ni ai bi an arudda alaika quwwatal jima'i mai maka da karfin wato jima'i wa ku rahima imra'atun bude mahaifar wato mahaifar ka lil uluki saboda karban wato wato shige to dan halantuka وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا shari'a to ai na halice gaba mun kabla tun gaban wannan bayan ba kasance wani abu ba kabla halice gaban kafin wato halittar tata wani izharin lahi hadhihi alqudrati saboda bayyana wa Allah wa'in wannan wato hadhihi alqudrata saboda bayyana wa Allah wannan kudura al'azimata mai girma alhamahu su'ala sai Allah ya kinsa masa tambaya li jaba dan amsa masa bima yadullu alaiha da abin da yake cewa wa alaiha akanta to wannan ma ta kasu nafsuhu yayin da wato zuciyarsa ta yi bege ila sur'atil mubashir bi zuwa a yanzu gaggawa wato abin da aka yi mata albishin da shi kala sai ce rabbi jalli aya قال رب اجعل لي آية sai ce ya ubangiji ka sanya mun aya ai alamatan alama alhamdu imra'ati bi cikin matata ka sanya mun wata alama wadda in matata ta yi ciki zan gane قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ya متويا sai ubangiji ce aya kuka wato alamar ka alayya akan cikin matarka Allah tukan liman nasa ka zamo ba ka wa mutane magana ai tamtani za ka hannu min kalamin daga yi musu magana bihi la bi zikir lahi sabanin ambatan Allah ma'ana ambatan Allah za ka yi ta yi amma su mutane ba za ka yi musu magana ba talata yalin kwana uku in ka so ma ka yi musu magana zai ga wato magana ta kasa yi ba za su kwana uku bi ayyami ha da yin nukan da kamar bi ali imrana kamar da zuwa cikin sunan ali ma salasata ayyami eh sawiya daidai da daidai wato ai wato daidai da daidai za ka kwana uku da yini uku wato ba ka iya musu magana zikirin Allah kawai za ka yi فخرج على قومه من المهراج فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة ya sai fita musu mutanen sa min al-mihrab daga ai al-masjid masallaci wa kanu yantaziru da fatahu sun zama suna jiran a bude musu masallacin yusa lugan su sallah fiye a cikin sa bi amrihi da umarnin sa al-al'ada al'ada fa auha ilayhi sai ishara ga yesu an sabbihu shine sallu ku sallah bukuratan sallar safe wa shi yanzu ta yamma ai awa ilan nahari farkon yini wa awa shirin da karshen sa al-al'ada bisa al'ada to da ya haka su fa alima sai ya san yi bi ma'ihi ga wasu hannuwarsa min kalamin da ya yi musu zance to sai ya san hamla ha cikin tabiya haya da haya wa ba da wuladati yi bayan kuma haihuwarsa biyu da sai da shekara biyu kala ta'ala da lahu sai Allah ta'ala yake maza يا يحيى خذ الكتاب بقوة yace ya kai haya karki littafin at-taura duk watan da ƙarfi
وآتيناه الحكم سبيلا ya mun kashi mun ba shi hukunci shine annabu wata annabta sadiya yana yaro ibn salat yana dan shekara uku aka ba shi annabta وأنا نزل لدنا daga وزكاة wa'ananan da rahmatar rahama linnasu ga mutane min ladunna an yi izina daga wajenmu wanda katan da sadaka alaihim gare su وكان تقيا ya ya zama taqiya wato mai tsoron Allah ruya annahu an rawaito cewa shi lam ya amar hafi'atan bai taba yin kuskure ba wa lam yahumma biha bai ma taba yin kuskure ba bai taba bai taba wato neman ma bai taba ma nufin ya kuskuren ba bai taba kuskure ba bai taba ma nufin ya aikata kuskuren ba وبرا بوالديه ولم يكن جبارا asiya zai zama mai biyayya ga mahaifansa ai mutumin mai kyautatawa ilaihi ma zuwa gare su walam yakun jabbaran bai zama mutakabbiran mai girman kai ba a cikin ai asiyan mai saba da rabbi ga wato ubangijinsa وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث hayya aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da kuma za a matar da ranar da zai mutu da kuma da za a wato wakwarau mai asu da ranar kuma da za a tashe shi hanyar yana raye ai fi hajji na iya cikin wa'annan wato kwanuka al-hukumat a bar tsoro allati ya rafi ha malam ya rahu kaula wacce zai ga abin da bai taɓa ganin ta ba kaula ha gabanta huwa amin shi yana amintacce biya a cikin ta واذكر في الكتاب مريم ka ambaci maryam duk ita ba a cikin alkur'ani إذ انتبذت من أهلها مكانا مشرقا ya tuka ambaci labarin Maryam a cikin Qur'ani yayin da in tabbazat ai ba su sani santa min ahliha daga ahalinta makanin sun koma bigire sharqiyya wato wajen wato gabas ke wajen mahudar rana ai ita da sani santa bi makanin bigire na hawa sharqi ga sannan gabas ne daga gidanta فاتخذت من دونهم حجابا fata da fitar ijabar shamaki min dunhum kuma bayan su ai an tsara sitiran ta saki wato sitiran wato wato wato labule ta bihi da take cewa bihi da shi littafin ya rasa dan ta tsefe kanta aw ya baha ko ta sa tubata aw ta tafilu ko kuma dan tewanka min haibata wato daga haibata فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ya fa'asana ilai ha ruhana sai muka aika mata wato ruhi mu shine mala'ika jibrilu fa ta masala laha sai ya musulci ga leza ba da limsa ya bayan ta sa wato ta daura ya ba wato tufarta sai ya musulci da bashara mutum sawiya ai ta malhalki da cikakkiyar halitta ya bayyana gare ta قالت إني أعوذ بالرحمن منه sai ta ce ya sai ta ce inni ni dai ina neman tsari da ubangiji mai rahama ninka da gare ka إن كنت in تقيا dai har ka kasance tafiyan mai tsoron Allah to kusanta yi ka hannu anni gabura na bi ta'awuzi da neman tsari na قال إنما أنا رسول ربك لأعمل لك غلاما زكيا ya sai malaika su yi ce ni dai manzo ne na ubangijinki liya haba dan ubangijin naki ya baki gulaman yaro zakiyan wato mai wato zakiyan wato mai kaifin hankali bin nubuwatu da annabta قال كان يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر Allah sai ta ce yaya yaro yaya yaro zai kasance gare ni alhali wato wani wato mutum bai kusance ni ba da ta zawujin da aure ba aure ne da ni ba ma'ana wato wani wanda wuce mijina bai kusance ni ba kuma a ce zan samu ɗa wala maku bawiya ko ban zamo magiyan ai zaniyatan mai zina ba kuma amma a ce ga ni da ɗa kala ka zaliki kala rabbuki huwa alayya hayy hajjin ƙara da yake lamarin dai ka zalika haka ne mun ha- haka yake mun halku gulamin da halitta yaro min shi daga gare ki mun gayar abin ba tare da uba ba ƙara ce ce rabbuki ƙara rabbuki kuma ina sanar da shi ubangiji ke yana cewa wannan hayyinin su sauƙi ne a lage gare ni ai da an da an yamfuha da an yamfuha bi amri jibrilu fihi shine malaika jibrilu ya busa da umarni na fihi a cikin ki fatani jibrilu sai ki cike da shi wani kawai ma zikira saboda kasancewa abin da aka ambata shi ma'anar illati shi ma'anar illa ne a taba alaihi wannan alahu sai ya tafi wannan alahu a kansa ولنجعله آية للناس ورحمة منا inna dan mu sanya shi aya ga mutane ala qudratu la bisa ikon mu wa rahmatan mu sanya shi kuma rahama minna gare mu liman amana bi ga wanda ya imani da shi wa kana khulquhu tabi'atu ta zamo wato wa kana khalquhu kai halittarsa ta zama amran lamari matsabiyan abun hukuntawa da yi da shi fi ilmi a cikin ilmi na to fa nafaka jibrilu sai malaika jibrilu ya musa shi je bijir iha cikin wato aljihun rigarta fa ahassat bil hamd sai ta hasashen cewa ta yi kiji jiban ne a cikin ta musawwaran abin surantawa فحملته فانتبذت به مكانا قصيا hamala sai ta dauke shi sai ciki da shi fan tabazat aina hat cewa sai ta yi wato sai ta kauce sai nisa bihi da shi makanan bijirar kasiyar ai ba ilin mai nisa min ahaliha daga ahalinta فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ya tufaja a har mahazu ke wato ciwon wato haihuwa ya zo mata ita kuma tana wajen wato kututturen dabino don da ta asibiti da yaran su dogara alaihi a kansa da shi ke nan fawala fawala da ke ce ke ta haifi annabi isa to wal hamlu cikin wata suwiru da su- da wata suwiru da suran ta halitta a cikin nata wal wiladatu da kuma haihuwar tata fi sa'ati da a sa'a aka yi wato saboda ikon Allah tabaraka wa ta'ala kala ce ta ce ya littafi lece ni nake ina ma dai ni na mutu kamar hazar amur gaban wannan lamarin ya faru gare ni hukunta na zama nisiyar wato wato na zama nisiyar man mantacciya mansiya kuma abun wato mantawa da ni ai na zama shi'an abu masrukan abun wato barin ta layi urin ma ba a san shi ba wala yukar kuma ba za ma a tuna da shi ba ina na zama haka فناديها إن تاتها ألا تحقني قد جعل ربك تحتك سريا ya ba za ta ha ai jibril sai malaka jibril ya kiran ta mun tace a karkashin ta wa kana asfala min hayal mun da kasa min hada gare ta Allah ta hazani yake mata kakki bakin ciki kad ya ana rabbuki ta take sariya Allah ya sanya ƙoramar ruwa wato Allah ubangiji ya sanya ƙoramar ruwa ta take a karkashin ki ai na haramai ƙoramar ruwa kanan kadada a ruwa ya yanke وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا jami'a ubudi girgizo wato girgizo wato da koren dabino ilaiki zuwa gare ki kana ya bi sakan wannan koren dabino ya zama busasshe ne eh in kika janyo shi kika girgizo shi ta saƙar alaiki ruɓaɓa wato dabino wanda yake raɗa biyu wanda yake wato mai ɗanyen nan to shi kenan zai hwahwaɗo alaiki gare ki jami'a abun ɗata ku fata shi ne sifarsa فكلي واشربي وقري عينا aina to ki cire wannan raɗabu wannan dalilin ɗanye ba fa ɗanye wanda yake barci ba ɗanye ne zaki ga jana irin ne kamar dalilin wanda yake bai bushe ba sai ke ki cibi wasu rage ki sa kuma daga wannan ƙorama waƙari ki da sasa ainihin idan ki fil wala daga wannan ɗana ki tamizin muhawwalu min alfa'ili wato ma'ana ki farin ciki da shi ai da ta kirra a yanzu idan ki kai sanyi jiki da wannan ɗana ki ai ta sun ta nutsu wato kad ba za ta rika hange ila gaji zuwa ga waninsa ba fahim ba فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ya to fa in ma fi iblamu nun in ashafiya bi ma azaida in dai hakkin da da hudba minhu sabayin da ina ji ma hudbi fat minhu lamul fi'li wato an wa wa ainihi wa ulqiyat harakatuha ala ra'i ya wa kusurat ya uddamiri lil biqai sakilini in dai kika ga a hada tsayin da bishar daga mutane fa yasalu ya tambaye ki an wala dike daga dan akan dan nan naki to ki ce masa ni nayi ba kance nayi alƙawari na saumar kamewa da ramani nayi wani alƙawari ga ubangijin cewa zan kame ai in satan kamewa an kalamu ga barin zance fi sha'ani a cikin sha'aninsa wa gairihi da waninsa min al'anasi da mutane duk dalilin da dalilin da ce balan ukan lima yau ba to tun da na yi wannan bakance to ba zan zance a yau ba zan zance da intiya wani mutum ba ba da zalika bayan wannan bakancen nawa fatat bihi qaumaha ta'dilu sai ta zo wa mutanenta biye da shi wato tamilu tana ɗauke da shi fara'u sai suka gan shi قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ya to da suka dangi karo sai suka ce ya maryamu ya ke maryam wallahi hakika kin zo da amfari ya ai azima mai girma haitu a sai biyu waladi yayin da kika zo da ɗanin mayar abin ba tare da uba ba eh kin zo da ɗa ke ba mu san ki da aure ba eh kuma ke mun san ki mutum ne kirki ce amma kuma ga kin zo da ɗa wanda kuma ga shi ba ki da miji يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ya ce ɗan uwa haruna ko rajulun shi wani mutum ya salihun nagari ai wato ya tafi haka hu ya mai kama da shi fil- fil fil ifati cikin kamewa ma kana abokin ra'a sauyi banki bai zama wato mara kirki ba ai zaniyan bai zama mai zina ba wato ma kana tun miki وما كانت أمك بغيا ya ummuki ma ya ce ba ta zama zaniyan tambar zinaciya wato ba min ainihin laki hazar wani ta ina kika samu wannan ɗan فأشارت إليه sai ta ishara lahum gare su ilaihi zuwa ga wannan ya zuwa ga shi yaron nata tace an kallimu ku mata magana mana قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ya an sai mutanen da suka ce ya zamu magana da wanda wato muka same shi a cikin zanin goyo sabiyan yana kankanin yaro قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا ya ku kamar su min jeje ni abdullahi ni fa bawa ne na Allah ataniyar kitabu kuma ya bani littafi shine linjila wajen Allah ni mudiyan kuma ya sanya ni annabi قد أكرم الله تعالى أربعة من الأنبياء Allah ya girma ba hudu daga yara أربعة أشياء da abu guda hudu يوسف annabi Yusufu والوحي في الجد da yin wahayi sun jibba a cikin rijiya عيسى shi kuma an
والجد في girma ma Isa المهد da yin magana wato yana zanin goyo سليمان annabi Sulaiman kuma وفهد an masa baiwa da fahimta ويحيى annabi Yahaya kuma وحكمة في السماوات an masa baiwa da hikima cikin yarawa ta yaro وأما الفضيلة في الجماع amma farala wasu ciki mafi girma والآية في da الولاء aya mafi girma أن الله أكرم سيد المرسلين Allah ya girma shugaban manzanni وعليهم السلام alaihi wa alaihi musalamu
والسماوات wato cikin yarintarsa سجدت عند الولادة wato da yin sajada san da aka haife shi ana haifan manzo Allah sai ya hatso yana mai sajada أنه رسول الله domin shi manzo ne na Allah بشرح الصدر wato kuma Allah ya fifita shi da buɗe kirji وحسب النبوة da kuma hatimin annabta ba wa hatimu ne ba hatimu ba ko da cikamakin annabta babu wani annabi ko manzo bayansa وخدمة الملائكة da kuma Allah ya hore masa mala'iku su ce masa hidima والحور عند ولادته kuma ya lahore masa matan hurul ain da suka zo kan da ya jeji وأكرم بالنبوة kuma an girmama shi da annabta في عالم الأرواح a cikin alam na arwahi cikin alamin arwahi ma annabi ne قبل الولادة والصباوة wato tun gaban a haife shi kuma ya tashi da yarintarsa وكفى بذلك اختصاصا wannan ya isa wannan keɓance keɓance da aka yi maza Allah wanda ya fi kowane keɓance keɓance alhamdulillah ya ce
وجعلني مباركا أينما كنت kullum yake cewa to kuma ubangiji ya sanya ni annabi kuma ya sanya ni abin yi wa albarka duk inda na kasance ai na fa'a na zan mai yawan amfani da nasu ga mutane ihbaru wato ba da labari ne da ma kutuba lahu da abin da aka wato rubuta gare shi وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت ya حيا ko ubangiji ya ya ya umarce ni duk salati da yin sallah ko zakati da zakka amara ni bihi ma ya umarce ni da su ma dun muddin dai hanyar ina raye وبرا بوالدتي da biyayya da walidci ga mahaifiyata ولم يجعلني جبارا iya wa barin masuki ne ya ji ja'alani da ja'alani muƙaddara ai ja'alani barin ya sanya ni mai biyayya biwani da shi da mahaifiyata wannan da ɗan jabbaran bai sanya ni mai girman kai ba an ta azumi mai girman kai shi iya ai ace mai yawan sako da rabbi ga ubangijin sa والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث har ya aminci min Allah daga Allah Allah ya kasance gare ni ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da ranar da za a tashe ni ina raye yuqalu bi ma taqaddama fi sayyid yaya za a faɗi abin da aka faɗa sai yaya za a yi faɗi shi akan wannan shi ma Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه yan tsaro zalika wa zalika wa shi isa dan maryam zance na gaskiya eh birrafi habr mutu da muqaddara ai qaul ibn maryam wa nasu tadbir qult wal ma'ana al qaul al haqi shine fa wato zance na gam- na gaskiya alladhi yafihi yamtaruna wa suke wato wato kokonto a fiye a cikin sa min al milati an yi kokowa da suke yin kokonto wa hum al nasara wato su ma zuwa bandan su ne nasara kalu sun ce inna isa sanne inna isa cewa isa ibnullahi wato dan Allah ne to kaza mu kuma sun yi ƙarya da wannan zancen Allah bai da da ما كان لله ان يتخذ من ولد ana سبحانه ba ka bai kasance ga ubangiji bai rike ba to da sarki ya tabbata sarki ya tabbata gare shi dan zai hallahu sarki ya tabbata gare shi an zalika gaburan wato rukun da إذا قضى أمرا فإنما يقول له kun fa'ihu idan ubangiji ya nufi bayan ya nufi hukunta lamari eh idan zai hukunta wannan lamari ma'ana arada an yi hudu da hu ya yi nufin farar da shi kadai zai na cewa da abun kasance fa ya kuni sai ya kasance to mun bayanin wato kudurar ubangiji ubangiji wai ba wai kun za a faɗa ba da zarar an yi nufin samun abun kawai sai abun ya samu wannan ana cewa Allah yana faɗa mana a Qur'ani yara da sai ya kulla hukun bai kun saboda wato a fahimci kawai ya matsalar take amma kafin a ce kun ɗin masu yi ai irada ta riga ta samar da wannan abu وأن الله ربي وربكم ba mu zo to فاعبدوه yana daga cikin dai wato kasancewa abin da yake so ya shi ne halittar isa ba tare da uba ba ya halice shi wanda shi ma yana daga cikin kun bai goro wannan laha da kuma cewa ubangiji shine ubangiji na ubangijin ku fa abu ku bauta masa bi fatiha bi fatiha an bi fatiha an bi tarbiyya uzkur هذا صراط مستقيم haza wannan abun ambatan nan shi ne tafarki masu kimin madaidaici mu'addin ne kaiwa ila jannati zuwa ga aljanna فاختلف الأحزاب من بينهم sun sai wato jama'u suka sassaba tsakanin su ai annasara nasara suka saba wato fi isa cikin isa a huwa ibnu lahi shi isa ne dan Allah ne au ilahu ko kuma Allah ne ma'ahu tare da Allah au sadu da zalatu ko shi na uku uku ne Allah Allah ne isa Allah ne maryam ma Allah shi Eh, Allah kiyaye mu فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم tsananin azaba ya tabbata ga wanda suka kafirce da babu kira da abin da aka ambata wa gairi da waninsa min mashhadi daga mahalartar yawmin ne a jin ne girma ai hudur daga halartar yawmin yawmin kiyama ne ranar alkiyama wa hawali da abin tsoron sa أسمع بهم وأبصر يوم يأتون na mamakin jin su ko mamakin ganin su mamakin ji da su mamakin ganin su ai shi ga ta ta addini shigoyi shigoyi biyu ne na ban mamaki ni ma'ana ma azmuhu wa ma abtahu mamakin jin su mamakin ganin su yau ma ya tuna da ranar za su zama da lahira a gidan lahira لكن الظالمون اليوم في بلاد مدين wani ce da zai azzalimai nan ne ila wata zahirin makamul mudmar kenan an tsaye da zahiri a matsayin madwari shi azzalimai a wannan yini shi duniya a duniya fi dalalin sun tabbata cikin bada mabinin mabayani ai bayinin mabayani wato ai bayinin bai to bihi da wannan batan sammu suka kurumce an samayar haƙi gaban jin gaskiya wa amma suka makance an an insani gaban ganin gaskiya ai jab kai mamakin nuhu da gare shi ya mu haɗu da ya kai wannan abin da ce fi sam'ihim sun zo zuwa zalimin da ganin su lahira ga gidan lahira ba da an kanu bayan da sun zama duk duniya a duniya wato kurame ko makaji kuma ma- abin mamaki kuma a zo lahira ga shi suna ji kuma suna gani وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون wa'azirhum ka gargaɗe su hawwif ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka tsoratar da ku fara makata kafiran maka yawmal hasrati ranar nadama huwa yawmal qiyamati shi ne ranar alqiyama ya tahassaru fihi lil'atu musii'u wato wanda ya nuna da zai takaici a wannan rana ala tarkil ihsani bisa wato rashin wato bisa barin wato kyakkyawan aiki da bai yi ba fi duniya a duniya to shi ke kai musu gargadi iz quliyal amru yayin da aka hukunta lamari lahu ba zai bi fihi a cikin wannan ne bil azabu da azaba wannan su kuma dukkan ya a duniya sai gablatin sun kasance cikin gafara an gaburan wannan yinin wato sun yi ga sun gafara da rana alkiyama ranar da za a yi hisabi ko la yu'minuna su kuma ba ka imani da shi da wannan yini na ranar alkiyama to din da ba ka imani da imani da shi ba sai da shi ba shi yasa ba su yi wani tattali saboda wannan yinin ba ai wanda ya yarda da shi to shine zai masa tattali إنا نحن نرث الأرض ومن alaiha عليها mu dai mu ne muke gaje kasa kuma alaiha da duk wanda yake kanta mun ne ukala daga masu hankali ko gairin da wasu su marasa ma hankalin bi ihlakin da halak bi ihlaki ahliha da halakar da wasu ahalinta وإلينا da يرجعون gare mu kuma ake dawowa shi wato gare mu ake dawowa wato za a dawo da su fihi a wannan lil jaza'i saboda sakamako kowa za a dawo da shi nan za a tashin alkiyama za a zo a tara kowa kuma Allah zai a yi hisabi eh wa mun wuce kitabu hu bi yimini eh fa sawfa da hasu mai sabon yasir Allah wa jalla min eh wa mun wuce kitabu bi shimali to shi kuma azan Allah ajarana mun kai ko alhamdulillah alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka saba wannan majalisi namu muna dai samun bakin alheri Eh, jiya ga shi mun samu baki a gwamnan sokoto sun zo ga yau kuma da yamma ga sarki ne martaba ya zo karatun buhari kuma yanzu ga taji da dama bara ma ya shigo mana kuma shi ya samu furta yana shigo mana ya haskaka mana wajen to Allah ya saka masa da alheri آمين Allah kuma ya ƙara lafiya آمين Allah ya biya mu raji آمين Allah ya saka da alheri آمين
Bakiyarhum makaratun Allah ta mace Amin.
salama. Shugabannin mu na mutunci Allah ta mace Amin.
da adalci cikin mutunci.
Amin.
Masu lafiya ma Allah ba su lafiya masu lafiya Allah inganta ta. Sannan Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya.
Amin.
Cikin ma Allah ya kai su lafiya Allah ya kai lafiya ta zama Amin.
lafiya. Yaran ma Allah ya shirye su. Allah ya shirya cikin zukatan su. Wanda ya zama zan na Allah ya biya masa bukatun.
Amin.
Kowanne mu da abin da ya dame shi Allah ya yi masa. Da martaba da ya kawo mana ziyara Allah ya saka masa da alheri. Allah ya kare shi.
Amin.
Allah tabaraka wa ta'ala ya ja masa muradin Amin.
kaji Allah ya saka masa da alkhairi Amin.
Allah ya kara masa lafiya آمين Allah ya ja masa muradin Amin.
wanda suka aiko neman addu'a Allah ya ja masa Amin.
muradin fatiha da salatu fatiha
فاتحة بصلاة الفاتح اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد لا تطول على آمين يا همة الشيخ آمين آمين آمين آمين
آمين آمين على المرسلين الحمد لله فاتحة